إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهاب إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna matuƙar godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake ba mu daman zama a wannan masallaci a wannan unguwa ta Banufando ta biyu a cikin wannan gari na Niyabe a wannan halaka al'ilmiya a salafiya ta wannan masallaci inda yau laraba za mu gabatar da ko ci gaba da gabatar da karatun wannan littafi mai suna taisirul fiqh fil ibadat na fadilatu sheik al-doktor muhammad dawi al-usaimi wanda yake malami ne na kuliyatu shari'a wadda dirasatul islamiyya a jami'a ta kuyat wanda sheik salihu bin muhammad al-mudiyan shine wanda ya hada wannan takdimi da fadilatu sheik doktor muhammad dawi yayi sannan kuma ya rattaba shi aka fitar da wannan littafi wanda insha Allah yau za mu tashi bayani akan arkanul wudu rukunnan alwala sati da ya gabata mu yi bayani akan sharuɗan alwala sharuɗan alwala ana buƙatar samuwar su kafin alwala sannan su kuma waɗanda arkan ayyuka ne waɗanda ma'ana suke cikin alwala waɗanda suke wajibi ne a zo da su wajibi ne a zo da su domin alwala ta inganta rasa su yana sanya rashin ingancin alwala saboda haka kamar dai ba a yi alwalar ba waɗannan rukunan guda shida ne shi ne malarci arkanul wado rukunan alwala هي الأفعال التي يجب الاتيان بها لصحة الوضوء سنة أيوكا ديكي wajibi. a zo da su domin ingantuwa alwala alwala ba ta ingatuwa sai idan an zo da waɗannan ayyuka idan aka rasa waɗannan ayyukan to alwalan nan ba ta inganta ba wannan shi ne abin da ya kamata dukkan musulmi ya saurara sannan kuma ya kula da su kada mutum ya zo yana alwala ba tare da ya zo da wasu daga cikin waɗannan rukunan ba yana gani yana alwala a shishi kullum yana tashi babu alwala ne wa bin idamiha la yasihu alwudu rasa waɗannan rukunan ma'ana idan aka rasa su to alwala bata inganta ba ma'ana fa yakunu ka annahu lam yakun alwala za ta zamanto kamar dai bata zamanto ba kamar dai ba a yi alwala ba wa hiya sittatu arkan rukunai ne guda shida al'awwalu rukuni na farko shi ne gasulul waje bi kamili wanke huska gaba ɗayan huska wanda tsawon huska daga matsalar gashin kai zuwa ma'ana haɓa daga wannan kunne zuwa wannan kunne kuma faɗin huska wannan ana son wajen wanke huska mutum ya tabbatar da ya wanke wannan gaba ɗaya a cikin wanke huskan nan wa minhul madmadatu wal istinsha kuskuren baki na ciki da kuma shaƙa ruwa da aka faman gasala wajhahu wanda ya wanke huskarsa wa taraka al madmadata wal istinsha ya bar kuskuren baki da shaƙa ruwa ga hancinsa au ahaduhuma ko kuma ya bar ɗayansu shine kuskuren baki ko kuma ya bar shaƙa ruwa ga hancinsa lam ya siha wado'o alwalarsa ba ta inganta ba idan mutum ya bar wannan alwalarsa ba ta inganta ba li'anna alfama wal'amfa min alwashi saboda baki da hanci suna daga cikin huska shi yasa kenan wasu malamai suka sanya kuskuren baki da shakarwa duka suna cikin mai cikin huska kenan dole ne idan ka wanke huska ka kuskura baki ka shakarwa in ka yi haka ma'ana ka kammala ka cika wanke huska amma iya zamanto ka bar ɗaya daga cikin waɗannan to alwalakawa ba ta inganta ba wallahu jalla jalaluhu Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ya ƙulu yana cewa fagsulu wujuhakum ku wanke huskokinku fa'amara bi ghasalil wajhi kullihi da aka yi umarni da a wanke huska gaba daya faman taraka shay'an minhu wanda ya bar wani abu daga huska bai wanke ba lam yakun mumtasilan li'amrin lahi jalla jalalu kenan bai yi aiki da umarnin Allah ba mai girma da ɗaukaka da aka wajen wanke huska a yi la'akari da kyau duk lokacin da ka zo alwala kana wanke huska to ka tsaya ka nutsu wajen wanke huskan nan ka tabbatar da baka bar wani abu ba daga huska wanda baka wanke ba saboda alwalaka ta inganta kuma ya zamanto ka yi aiki da umarnin Allah da ya ce ku wanke huskokinku wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ta madmada wastan shaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuskura baki ya shaƙa ruwa kenan duka waɗannan a kula da su wannan shine rukuni na farko daga cikin rukunnan alwala wanke huska ko wanda shine ake ce ma farillai asani na biyu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini wanke hannaye tare da guwan hannu guda biyu su ma waɗannan guwan suna shiga cikin wanke hannu shi yasa wajen wanke hannu shi ma a yi la'akari wannan ganin cewa lokacin da zai ware alwala ya wanke tafunan hannuwansa da aka yanzu in ya kawo wajen wanke hannuwa sai ya fara wankewa daga nan ya bar kahin hannu wannan kuskure ne saboda wannan wankin ma'ana da kai mata ina hannaye wannan wanki ne wanda yake na sunna sannan in ka wanke daga nan zuwa nan baka wanke hannu ba saboda an ce aliyad yana fara tun daga nan har zuwa nan shine ake ce ma aliyad da aka duk lokacin da ka zo wajen wanke hannuwa baka la'akari da a cewa a na wanke hannaye ta ina hannaye na lokacin da zan alwala da aka yanzu ba dole bane sai na faro daga tafina hannaye sai in wara daga nan wannan kuskure dole za ka waro daga nan ma'ana ka waro daga nan tun daga waɗanda yatsun naka sannan hannan wannan idanun sawun su ma su shiga cikin wankewa kakka ce ka tsaya bakin nan a'a su ma sai an sanya su a cikin wankewa domin mi nan da Allah ya ce wa aydiyakum ilal marafiq malamai suka ce ila nan ma'anarta shine ma'al marafiq tare da idanun sawu kenan idanu tare da buwan hannu kenan waɗannan buwan hannun suna shiga cikin wankewa ko li qaulillahi ta'ala saboda faɗa Allah ta'ala wa aydiyakum ila almarafiq da hannuwanku tare da buwan hannayenku ai ma'al marafiqi tare da guwayen hannayenku wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama adara alma'a ala mirfaqaihi ma'ana ya gama ruwa a kan wannan guwan hannun nasa cewa ya gama su da ruwa su ma sun shiga a cikin wanki sannan hadisin da aka samo fa an abi huraira ta radiyallahu anhu annahu qal abu huraira Allah ya kara masa yarda yace ra'aitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'udhr yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wanke hannunsa ko yana wanke hannun shi na dama har sai da ya shiga a cikin damtse ma'ana udud nan damtse yana wannan shi ke nuna kenan da yace hatta ashra'a fil ubud har zuwa ƙarshen hadisin imam muslim ya rawaito wannan hadisin da haka malai yace mimma yadullu ala dukhulil mirfaqain fil fil maqsud wannan cewa manzo Allah ya yi arwalla har ya kawo ga ma'ana abin nan damtse kenan wannan na nuni akan shigar guwan hannu fil maqsuli cikin abin da ake wankewa a hannu wannan shine rukuni na biyu daga cikin rukunan alwala wanda ya kamata a kula da su da kyau a salisu rukuni na uku masuhur ra'su kulli shafar kai gaba daya wajen shafar kai din nan wa minhu uznan kunnuwa suna cikin kai liqaulin lahi jalla yalaluhu saboda Allah subhanahu wataala ya ce wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku ku shafi kawunan ku bi ru'usikum kenan shafar kai gaba daya da haka an samu hadisi wa an abi umama radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a wa masaha bi ra'sihi wa qala al udhnan min ar ra's abu umama Allah ya kara masa yarda yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tawadda'a manzo Allah yayi alwala ومسح برأسه يشافي كنسا وقال سيمن ذا الله يتي الأذنان من الرأس كنوا قدابي سنة دقكي yana in kai shafa da kai ɗinka ka dawo sai ma'ana ka shahi kunnuwa saboda kunnuwa suna tare da kai ina wata an fahimta ba wai sai ka zo ka sake jaddada abin nan taɓa ruwa ba sannan ka shahi kunna a'a shafar kunnuwan za ka haɗa shi ne da shawar kai idan ka shaye kai haka ka dawo sai ka shaye kunnuwanka ramin kunnen da bayan kunnen gaba ɗaya sai ka shaye su wannan hadisin abu dauda ya rawaito shi fala yujzi masuhur ra'as wa tarkul uzun da haka shafar kai da barin kunne ba a shaye shi ba wannan baya isa kenan shafar kai bai isa in dai an bar shafar kunne wannan shine abin da ya kamata mu yi la'akari da shi wannan shine rukuni na biyu eh na uku daga cikin rukunan alwala wanda dukkan musulmi mai alwala duk lokacin da ya zo wajen alwala waɗannan abubuwa ya yi la'akari da su don alwalarsa ta zamanto alwala ingantacciya saboda sai da ita ne sallah take yi wa in alwala ba ta yi ba ka zo ka yi sallah ka kai aikin banza da aka ya kamata a kula da kyau wajen alwalan nan a tsaya a yi ta cikakkiyarta kamilallarta kammalallarta wannan shi zai sa mu zai zo ya sallah sallar tashi ta karbu da inda matsalar take za ka samu wasu waɗanda ba su zuwa makaranta ko kuma ba su sauraron karatu za su su yi arwalla kawai su bubbuga kawai su tashi inda ya kamata su wanke ba su wanke ba abin da bai kamata su bari ba sai su bar shi suna ganin cewa sun yi alwala alhali sai mutum ya zo ya yi alwala ya je ya sallah kuma zero ya yi banza to kaga wannan kuskure ne don haka ko mai akdarin ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama maza hukuman lahifi baya halitta ga dukkan musulmi ya aikata wani aiki na ibada sai ya san kaka hukuncin Allah yake a cikin wannan aiki duk abin da za ka yi to ka yi shi yanda Allah ya ce a yi yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karta alwala tun farkonta har ta manzo Allah ya yi a aikace sahabbai sun gani a aikace kuma sun rawaito hadisai yanda manzo Allah ya alwala da aka dole ne duk alwalarka idan za ka yi ka tabbatar da wannan alwalar ta dace da irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai alwala rukuni na hudu arrabi'u ghasalur rijlaini ma alka'bayn wanke ƙahuwa tare da idanun sawu idanun sawu su ma ana sa su cikin wankewa zaka ga wani zai zo ya arwalla ba tare da ya wanke idanun sawunsa ba wannan kuskure ne duk alwallar da aka yi aka wanke ƙawa ba a sa idanun sawu ba a wajen wanki wannan alwallar ba ta yi ba alwallar ba ta yi ba dole sai an sake ta wannan kuma liƙaulin lahi jalla jalaluhu saboda faɗar Allah subhanahu wata'ala yake cewa arjulakum ilal ka'bai wanke ɗahuwanku tare da idanunsa wa ila wa ila huna bi ma'ana ma'a ila ma'anar ta anan shine tare ma'ana ma'a tare da idanunsa wannan kuma le wa zalika lil ahadith al warida fi sifati al wudu saboda hadisan da suka zo masu tarin yawa wayanda suke nuna siffar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wayanna hadisin fa innaha tadullu ala dukhul al ka'bayn fil maqsud wayanna hadisan duka suna nuni akan shigar idanun sawu cikin abin da ake wankewa idanun sawu suna daga cikin wayanda ake wankewa wajen wanke kahuwa da haka dukkan mai alwala ya yi la'akari da wannan wajen wanke kahuwansa ya tabbatar da idanun sawun kahuwansa sun shiga a cikin wankewar amma in mutum bai haka ba ya san da alwalar shi bata yi ba wannan shine rukuni na hudu sai ar-rukunu al-khamis na biyar at-tartib jerantawa in an ce at-tartib shine mutum ya jeranta daga wanke wannan gaba sai wannan gaba sannan wannan gaba har zuwa ƙarshen alwallah bi an yugsalu bi an yugsala alwajh awwalan ma'ana yugsalu alwajhu awwalan a fara wanke fuska summa alyadan sannan hannuwa tuna rukuni na biyu summa yumsahu ar-ra's sannan sai a wanke ma'ana a shahi kai summa yaghsulu rijlaihi sannan sai mutum ya wanke mala ya wanke kahuwarsa ba ka ce ka fara wanke kafa sannan ka wanke hannuwa sannan ka wanke huska sannan ka yi ma'ana ka ka shahi kanka in ka yi haka baka yi alwala ba yanda ma'ana mara tabtaha baka jeranta alwala ba kenan ka rasa rukuni daga cikin rukunin alwala wannan alwalar taka bata inganta ba wannan kuma liƙaunin lahi jalla jalaluhu saboda faɗar Allah da girma da ɗaukaka yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka gaskata Allah suka yi imani da Allah idza qumtum ila sala in kun tashi sallah faghsilu wujuhakum wanke ay ma'ana fuskokin nan wannan aya ta zo da rukunai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana akwai abin waɗanda abubuwan da ake sunnonin da ake farawa da su kafin a kai ga farillai na farko dai mutum zai samu ruwa mai kyau mai bayani can baya dangane da abin da ya shafi bangaren ruwa sannan kuma in mutum ya zo wajen alwala zai fara wanke tafinan hannayensa ne bayan ya wanke tafinan hannayensa sannan ya wanke fuskarsa kamar yadda aya ta zo Allah ta'ala ya ce faksulu wujuhakum wanke fuskokinku nan wanke huska ana nihin huska gaba ɗayanta tsawon huska daga matsarar gashin kai zuwa haɓa faɗinta daga kunne zuwa wannan kunne waje alwala ka tabbatar da ka wanke wannan za ka goni in ya zo waje alwala kawai bakin goshi da nan kumatu kawai yake wankewa bai sami ba na kunnuwan ba su shiga a ciki wannan kuskure dole ne sai mutum ya wanke tun daga nan zuwa nan faɗin huska tsawonta kuma daga nan zuwa nan lokacin nan ne wannan wankin huskan nashi yayi amma in mutum yayi sabana haka to ya san alwalasha ba sai ba dan wani zai zo kamar ana korarsa fata fata shi ne ya alwala ya gama bai tsaya ya kula ya ga cewa ya wanke inda ya kamata ya wanke ko bai wanke ba a'a ba abin da ya sha mashi kai domin waɗannan kusakurai ya zama wajibi a kula da su ya ku yan uwa kuta da masarauci wannan kenan wa aidiyakum ilal marafiqi haka ku wanke hannayenku ilal marafiqi tare da idanun ma'ana tare da buwan hannu haka shi ma wajen wanke hannu mu yi bayani tun daga nan ake farawa har wannan guwan hannun su ma su shiga ciki su ma a wanke da su kakka zo bakin nan akwai mai tsaya bakin nan guwan hannun ba su shiga ba alwalar ba ta yi ba dole ne wannan guwa hannun su ma sai sun shiga ka tabbatar da su ma ruwa ya same su ka wanke su wamsahu bi ru'usikum ku shahi kawunan tun daga matsirar gashin kai har zuwa nan kwanya sannan ka dawo da su sai ka shahi mi kunnuwanka cikin kunnan da bayan kunnan wa arjulakum ila alka'abaini ku wanke kahuwanku tare da idanun sawo suwa wannan idanun sawun su ma sai sun shiga cikin wanki in baka sa su ciki ba alwalar taka bata inganta ba wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama rattaba alwudu'a ala hadhihi alkayfiyya annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jera alwala akan ma'ana wannan kaifiyar da muka yi ma'ana wannan akan wannan kama da muka zana haka manzo Allah ya alwala da haka kuma shine ya zo da addinin shine ya bayanin addinin da haka baka zuwa da wani naka bayani daban a gane ko baka zuwa da naka bayani daban dole ne ka bi karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan a rukunu sadisu rukuni na shidda almuwalat almuwalat shine idan mutum ya fara alwala ba a son ya yanke kana cikin alwala ka yanke ka shagalta da wani abu har gabar da ka fara wankewa ka shiga cikin wata gaba ya zama to ta bushe misali a ce mutum ya wanke hannunsa ko ya wanke huskarsa yanzu bayan ya wanke huska abinda ake so kana wanke huska mubasharatan kai tsaye ka shiga wanke hannuwa ba tare da huskar ta bushe ba amma in mutum ya wanke huska kafin ya wanke hannu sai huska ta bushe sannan ya wanke bai yi muwalat ba shi kuma rukuni ne daga cikin rukunna alwala da haka in mutum na alwala bai shagaltuwa da wani dogon abu wanda zai iya sanya gabar da ya wanke ta bushe kafin ya wanke gaba mai bi mata wannan duk yana daga cikin kusakuran da mutane wasu suke yi kaga mutum na cikin alwala kawai sai ya yanke ya wanke wata gaba sai ya yanke ya shiga wata hira ko ya shiga wani bayani kahin ya dawo wanke gabar da take bi ma wanda ya wanke wanda ya riga ya wanke har ta bushe in mutum ya yi haka alwalarsa bata inganta ba domin ya rasa rukuni daga cikin rukunnan alwala shine almuwala to shi yasa malai yace anan wahiya an yakuna ghasalul a'dha'il madhkurati mutawaliya ya zamanto wanke gabubuwan da aka ambata da huska da hannuwa da ƙahuwa da kai ya zamanto wanke na wankewa da na shafar shafar na shafarwa ya zamanto an wanke su bi haisu la ma'ana yufsalu baina ghasal udwin wa ghasl al-udw alladhi qablahu bi daban ba tare da an fayyace ma'ana an yanke an raba tsakanin wanke wata gaba da wanke gabar da take bima ko take gabanin wannan gabar da wani lokaci ka wanke huska shikenan sai ka yanke ka kace ka raba kahin ka wanke hannuwa sai ya zamanto ka sa wani lokaci musamman ma lokaci mai tsawo wanda kafin ka wanke huska wannan kuskure ne bal yutabi'u yutaba'u ko yutabi'u ghusl al-a'da'il wahid tilwa al-akhar mai alwala يتابع غسل الأعداء الواحد تلو الآخر yabi wanke gaɓoɓuwa ɗaya bayan ɗaya yana wanke wannan gaba sannan sai ya wanke gabar da take ma'ana bima wannan gaba ba tare da ya wanke ba ya yanke ba ko kuma bal yutaba'u ghasl al-a'da'i al-wahid tilwa al-akhar za a bi wanke gaɓoɓuwa ɗaya bayan ɗaya hasabal imkani gwargwadon ikon mutum wannan shi ne ake ce ma'almuwala shi ma rukuni ne daga cikin rukunan ma'ana alwala misal lau rasa da waje hau mai alwala da a ce ya wanke huskar shi yanzu bayan ya gama wanke huska sun ma arada an yaksila ya daihi sannan sai ya yi nihin ya wanke hannayensa walakin ta'akkara sai ya yi jinkiri fajaffal ma'u ko kuma fajaffal ma'a ala wajihi sai ruwa ya bushe akan huskar shi bayan ya wanke fuskarsa sai ya yi ɗan jinkiri kayan ya wanke hannuwansa ruwa sun bushe a fuskarsa fa innal wannan shi ake ce ma'ana in mutum yayi haka kenan bai samu wannan muwalat din ba fa innal muwalat kad fatatuhu wannan muwalat jeranta ma'ana yin alwala a lokaci daya wannan ya kubuce mishi wa hina idin a wannan lokacin yajibu alaihi an yu'ida alwudu min awwali wajibi ne kuma ya sake alwala daga farkonta idan mutum ya wanke huska sai ya shagaltu da wani surutu can ko wani abu kafin ya wanke hannunsa ruwan da ya wanke huskarsa sabu shi to dole ya sake daga farko alwala alwala shi ba ta yi ba yanzu dole ya koma ya sake daga farko wannan ke wannan su ne arkanul hudu rukunan alwala wanda ya kamata dukkan mai alwala ya kula da su sai hikimatu ikhtisas al-a'dha'i al-arba hikimar da ta sa ake keɓance waɗannan gabubuwa guda hudu wajen wankewa huska da hannuwa da ƙahuwa da kai me yasa aka keɓance su cikin alwala aka ce waɗannan gabubuwa guda hudu su ne ake bukata a wanke a cikin alwala akwai hikima duk abin da kaga ma'ana musulunci ya zo da shi to akwai hikima sai da yan baka san hikimar ba ba banza ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance waɗannan gaɓuɓɓuwa guda hudu cewa a wanke su idan za a yi sallah mala ya ce wal hikimatu fi ikhtisasi hadhihi al-a'dha'i al-arba'ati bil wudu hikimar keɓance waɗannan gaɓuɓɓuwan guda hudu da yin alwala da alwala aka ce li'annaha asra'u ma yataharraku min albadan liktisabi dhunub waɗannan gabubuwa guda hudu su ne abin da yake sauri daga jikin mutum wajen motsawa dangane da aikata zunubai abin da yake sauri wajen wajen aikata zunubai daga cikin gaɓuɓuwan mutum su ne waɗannan gaɓuɓuwa guda hudu huska huska kaga a cikinta akwai mai akwai idanu ido yana saurin kallon haram ko kai a cikin shi akwai mai akwai kunne kunne na saurin mai sauraron ni abinda yake haram a saurara akwai hannuwa hannuwa suna saurin aikata haram ko su yi sata ko su yi kwace ko kuma su ɗauki su wani abin da bai kamata ba a yi da su ƙahuwa kuma suna iya tahiya wurin da yake na zunubi ne don haka fakana ta tsahiru zahiruwa don haka wanke zahirin waɗannan gaɓoɓuwa tambihun ala ta tsahir baɓinuwa wannan faɗakarwa ne akan tsarkake abin da yake cikin waɗannan gaɓuɓuwan abin da yake ɓoye a ciki hadisi ya zo wa an abi huraira ta radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallama qal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza tawadda'a tawadda al-abd al-muslim فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء وقال صلى الله عليه وسلم يتي إذا تودع العبد المسلم إذا باع مسلمي الولاء وكما ينعشكين الولاء فغسل وجهه سيوانك هسكسا وأنه هسكت ديوانك خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر خطر قطر الماء dukkan wani zunubi ko wani kuskure wanda ya kalla da idanunsa to layyin wannan kuskuren da ya duba da huskarsa zai rika huta tare da ruwan da yake wanke huskarsa kenan abin da ya kalla na haram wanda bai kamata ya kalla ba wanda laifi ne a lokacin da ya zo yana wanke huska to wannan laifin zai rika huta tare da wannan ruwan da yake wanke huska da shi ko kuma cewa ya yi ma'a akhiri qatl ma ma'ana wannan laifin zai huta daga huskarsa tare da ɗigo na ƙarshe na ruwan da ya wanke huskar shi da shi ɗari ko har zuwa ƙarshen hadisin ya kawo lokacin da ya wanke hannuwansa haka in ya wanke ƙawuwarsa shi ma haka duk abin da yake na laifi yana fita tare da ƙarshen ɗigon ruwan da ya wanke wannan hannun ko ƙawarsa da shi alhadisi har zuwa ƙarshen hadisi wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi ثم أرشد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuni ba da gasali hadhihi al'adha bayan an wanke waɗannan gabubuwa ila tajdidil iman bayan mutum ya wanke gaɓuɓuwan nan ya yi arwala yanzu sai ya sabanta imani shine bi shahadataini da kalmomin shahada guda biyu bayan mutum ya gama arwala ai yana cewa me ashhadu an la ilaha illallah eh wahdahu la sharika lahu har zuwa ƙarshe wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu har zuwa ƙarshe kenan kaga mutum ya jaddada imani ko ya jaddada imani yace na shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma na shaida annabi Muhammad bawan Allah ne manzo Allah kaga ya ƙara sabanta imani saboda waɗannan sune kalmomi kalmatai shahada na imani kenan wannan malamai suka ce isharatun ila aljam'i bayna at-taharatayn al-hissiyyah wal ma'nawiyyah wannan nuni ne tsakanin hada tsarki biyu tsarki na hissi da kuma tsarki na ma'anawi tsarki na hissi shine alwalar da mutum zai ya wanke huskarsa ya wanke hannuwansa ya wanke wannan hissi ne sannan ma'anawi shine tsarki na boye ka ƙara jaddada mi imanin ka bayan ka gama alwalla da haka sai mala yace fal hissiyatu takunu bil ma'i wannan tsarki na hissi yana kasancewa ne da ruwa ala sifatin lati bayyana Allahu jalla wala jalla jalaluhu akan siffar da Allah ya bayyana a cikin ayatul wudu aya alwala wanda muka ambata a cikin suratul maida wanda Allah ya ambata fi kitabihi a cikin littafin sa alqur'ani ma ghasl hadhihi al'adha tare da wanke waɗannan gabubuwa wal ma'nawiyya sarki na ma'ana shi kuma takunu bi shahadatayn allatayn tutahhirani min ash-shirk shine yana kasancewa da kalmar shahada nan guda biyu shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wadanda wannan kalmomin guda biyu na shahada suna tsarkake wa daga shirka dan haka hadisi ya zo fa an uqbata bin amir radiyallahu anhu daga uqba dan amir Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ما, من ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوع ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يكتوى ما منكم من أحد باب ولد بتكنكم مسلمين يتوضأ وند زي الولاء فيبلغ يكيمتك وجن كوتة الولاء أو فيسبغ الوضوء وكو يكوتة الولاء yana wannan shakkun minan rawi cewa ya fayablugu ko fayasbigu cikin waɗannan kalmomin guda biyu ya zo da guda da haka ya zo da su guda abin nan gaba daya shi ne fayasbigu alwudu ya kyautata alwala ya yi alwala kamar yadda aka karantar sun mai ya ƙoro sannan ya ce bayan ya gama alwala ya ce ashadu allah ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi ورسوله وأن محمدا عبد الله ورسوله cewa annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne duk mutumin da yayi alwala yayi wannan addu'a manzon Allah ya ce illa futihat lahu abwabal jannati samaniya sai an bude mai kofofin aljanna guda takwas aljanna tana da kofofi guda takwas idan mutum yayi alwala ya gama ya faɗi wannan addu'an ashadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadin Abdullahi wa Rasulu, wanda Allah ya ce sai an buɗe waɗannan ƙofofin aljanna guda takwas, ya dukulu min ayyaha sha'a ya zaɓi ƙofar da yake so ya shiga aljanna. Ina kaga ashe alwala na daga cikin dalilan samun aljanna. Don haka mutum ya tsaya ya yi alwalan nan yadda ya kamata a yi ta. mutum ya tsaya ya kyautata alwalan nan wani sai ka ga inda ya kamata ya murza bai murza kamar wanda ake kora sai ya zo fat ya gama alwala sai ya tashi ma wani wuri ma bai wanke ba wani wurin ma ruwa bai taba ba abin da yake zama dalilin shiga aljanna ka tsaya kai wasa da shi kaga bai kamata waɗannan su ne yan uwa rukunai na alwala wanda ya kamata dukkan musulmi ya kiyaye su sai sunanul wudu sunnonin alwala amma sunanul wudu fa hiya mustahabbatu amma sunnonin alwala mustahabbatu abubuwa ne waɗanda ake so man fa'ala falahu ziyadata ajr wanda ya aikata sunnonin alwala to ya samu ƙarin lada waman taraka hafala harja alai wanda kuma ya bar su bai yi ba ba laifi gare shi amma in kayi za ka samu ƙarin lada kayi barillai kayi sunnoni an samu ƙarin ne ƙarin lada in mutum bai yi ba to babu laifi a gare shi na farko daga cikin sunnonin nan asiwa yin aswaki mun yi bayani akan amfanin aswaki da fa'idar aswaki to ana son wajen alwala mutum ya yi aswaki in ka zo kafin ka fara alwala kana da iccenka na aswaki to sai ka sa aswaki ga bakinka ka goga ka goga kai aswaki ba ka da aswaki bayan kawon ki ta wani hannunka ka sa hannunka ga bakinka ka goga sannan ka ci gaba da alwalarka fa ana abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama yace laula an ashqa ala ummati ba dan in tsananta wa al'ummata ba la'amartuhum bisiwaki inda kulli wudu da na umarce su yin asuwaki wajen kowace alwala da duk lokacin da za su yi alwala da na ce musu yin asuwaki wajibi to ba dan abin ya zama tsanani ba wanda Allah ya ce saboda amfanin asuwaki da na sa al'umma ta yin asuwaki a wajen kowace alwala wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi ina ne ake yin asuwaki wa mahallahu inda al-madmada wurin da ake asuwaki shine wajen kuskuren baki li ya'sul bihi wa bil madmadati tanziful fam لاستقبال العباده والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله جل جلاله me yasa ake yin aswaki don a samu dalilin aswaki da kuma kuskuren baki a samu mai a samu tanziful fami tsabtake baki a samu baki ya tsabtata a samu tsabtacewar baki don mi listin ibalil ibadaci saboda fuskantar ibada lokacin da kai alwala ka zo za ka yi sallah ibada ce za ka yi alwala ma ibada ce haka sallah ibada ce wata hanyo ilitilawajen alkur'ani don kuma shirya makaratun alkur'ani a lokacin da ka zo ka kamarta sallah za ka yi karatun alkur'ani ko a wa munajatin lahi jalla jalaluhu da kuma ganawa da Allah kai da zaka ganawa da Allah ubangijinka ya kamata a ce ka samu kanka cikin kyakkyawar kama cikin tsafta ya zama to babu wani iska mara daɗi da za a ji a jikinka babu wani iska mara daɗi wanda yake ba mai daɗi ba wanda za a yi ne za a ji shi a jikinka wannan shine sunna na farko daga cikin sunnonin alwala ثانيا سنة نبي هو ثانيا نبي شين غسل الكفين ثلاثا وانك تافنا أن يسوء وانا سوني أكي تيما كفين wanke su so uku wannan sunna ne shi yasa muke ce muku idan in aka zo wajen wanki na farilla ba a la'akari da wannan wankin na sunna dole na sai an waro daga mi daga kan farkon hannu yin shi sunna ne in mutum ya yi shi ya samu tsarin lada in bai yi shi ba kuma falahar sha'alai fi awwalil wudu'i a farkon alwala qabla ghasl alwajhi kafin a wanke huska wanke tafunan hannuwa kuma li wurudil ahadisi bihi saboda hadisai sun zo da wanke tafunan hannuwa لأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء hannaye su ne kayan ɗiban ruwa zuwa ga gaɓuɓuwa fafi gasulihima don haka wanke su ihtiyatun li jami'il wudu kamar mai ihtiyati ne ma'ana kare kai ne game da dukkan alwala kenan abinda za a ɗebi ruwa da shi zuwa ga gaɓuɓuwa ya kamata ya zamanto shi ma tsaftatacce ne kada ya zamanto kenan akwai wani abu na ƙazamta ko wani cuta wanda ba a gusar da shi ba an ɗebo ruwa zuwa ga wata gaba ita ma sai a damfara mata wannan cutar ko wannan ƙazamta saboda haka aka ce kenan a wanke wannan tayin hannayen kafin a fara ɗiba ruwa da su zuwa ga sauran gaɓuɓuwa salisan sunna na uku albida'atu ko kuma albada'atu ko bida'a bil madmadati wal istinsha qabla ghasl al wajh fara kuskure baki da shaƙa ruwa gabanin wanke huska wannan sunna ne bayan mutum yayi ya wanke tafina hannayensa yayi aswaki sai ya kuskure bakinsa ya shaƙa ruwa ya tato sannan ya shiga wanke mi wanke huska wannan kuma li wurudil bid'ati bihi ma fil ahadith saboda zawwad da farawa da su yayi a cikin hadisai hadisai sun zo da farawa da kuskuren baki da shakarwa kafin a fara wanke huska wa yubalighu fiha ko yubalighu fiha mai alwala zai kai matuƙa wajen kuskuren baki da shaƙaruwa ko kuma a kai matuƙa wajen kuskuren baki da shaƙaruwa in kana gaira sa'im in dai ba mai azumi bane ba sai dai idan mutum na da azumi a nan ba a son mutum ya zurfafa kai ya je wajen shaƙaruwa in ya ce ya shaƙa da kyau har su wuce ga makogaransa wajen kuskuren baki har ya kai ruwan su shiga a makogaransa in mutum na da azumi ba a son ya kai matuƙa wajen wannan amma in ba azumi mutum sai ya kai matuƙa wajen wannan almubalagatu fil madmada kai matuƙa a cikin kuskuren baki idaratul ma'i fi jami'i fami shine gama ruwa a cikin dukkan bakinsa mutum ya zuba ruwa zamanto bakin shi gaba ɗaya wannan ruwan ya game shi wannan shine al-mubalaga fil madmada al-mubalaga fil istinshaq kai matuƙa wajen shaƙa ruwa shine zadbul ma'i ila aqsa anfi mutun ya ja ruwa har can kuye haccin sa ya ja ruwa in ya ɗebo ruwa sai ya sha ya sha su su kai har kuye hancin sa wannan shine ake ce ma al-mubalagatu fil istinshaq rabi'an sunna na hudu takhlilul lihiya tsatsefe geme alkasifatu geme mai kauri in mutum na da shi kenan ya tsatsefe shi bil ma'i da ruwa hatta ya buluga dakila har ya kai cikin gema kenan in mutum na da geme mai kauri sai ya tsatsefe shi da ruwa ya sa ruwa yana tsatsefe shi hatta ya buluga dakila har ruwan su kai cikin gema وتخليل أصابع اليدين والرجلين بتصعي في ياسو نهنوا والرجلين دكما قاهوا أنا سمتي يتصعي في شوانا شمانا لكتكين سنون الولا amma ka ga wani kawai babu wani da ya fata fata fata fata fata fata fata shi kenan kawai ya yaga kamar wanda ake kora ibada ba wasa ba ce uwa da haka a rika kulawa a tsaya a yi da kyau musamman ma yara suna ji na ga sunan ba a ruwan za a zo fasfasan kawai a abin nan kawai sai ga wani kawai ya tsoma dan da nan ya ya ya ya abin nan sai sa albasa ko sai sunna khamisan ta biyar at-tayammum fara wanke gabar dama kafin hagu wa huwa al-bad'u bil yumna min al-yadayn war rijlayn qabla al-yusra shine fara wanke gabar dama min al-yadayn daga hannaye war rijlayn da kahuwa a fara wanke hannun dama sannan hannun hagu wajen kafa a wanke kafar dama sannan kafar hagu haka ne ake wannan sunna ne سادسا نشد الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين قاري أكن وانك فرقو حزوا وانك وأك أوجا وانك فسكة دهناي دقاهوا wanki na farko shine farilla na biyu na uku wannan duka sunna ne wannan ƙarin da za a yi har zuwa wankewa uku wannan shi ma sunna ne hadihi shurutul wudu'i wa arkanuhu wa sunanuhu wa'annan su ne sharuɗan alwala da muka gana can baya da rukunnan alwala da sunnonin alwala labudda lil abdi an yi harisa ala ta'allumiha ba makawa dukkan bawan Allah musulmi ya yi kwaɗayi a wajen neman sanin waɗannan sharuɗan da rukunan da sunnoni na alwala bayan ya san su ya je makaranta an sanar da su an sanar da shi su ko ya saurari karatu to yanzu abin da ya kamata wa ya harisu ala tatbiqiha fi kulli wudu sai yayi kwaɗayin ɗabbaka su a cikin dukkan alwalar da zai yanzu bayan ka karance su ka san su ko ka ji su a wajen karatu yanzu ka yi ƙoƙarin aikata su a cikin dukkan alwala don mili ya kuna wudu'uhu mustakmilan lissifatil mashru'a saboda alwalarsa ta zamanto cikakkiya ce lissifatil mashru'a ga siffar da aka shar'anta ta alwala in mutum ya yi cikakkiyar alwala da irin siffar da aka shar'anta liyana la'alal ajiyar sawa don mutum ya samu ladan sakamakon wannan wannan ibada saboda haka kenan sai a kula da wannan sosai wannan shine zai baka daman ka iya alwala yanda ya kamata saboda haka ina ganin nan ya kamata mu dakata abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada kusa kuran da muka yi kuma Allah ya he mana sai Allah ya kai mu rana ya tawo insha Allah za mu hara eh sifatul wudu siffa ita alwalai yaya ne ake yin ta Allah ya kai mu rana ya tawo insha Allah za mu yi wannan bayani dan mutum ya ga ga yanda ya kamata yanzu ka an gaya maka an maka bayanin sharuɗin alwala da rukunan alwallah da sunnonin alwallah yanzu abin da ya rage shi a yi maka suffa alwallah to yaya ne suffa ita alwallah take ta nan ne za ka iya gane shi ina yin alwallah nan daidai ko ko akwai wuraren da nake kusakurai a ciki kenan ka ganin ka samu ilimi in akwai inda ka rago sai ka gane sai ka gyara domin alwalarka ta inganta da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh